bismillahir rahmanir rahim hal jaza lana an nu'allima jawari tambaya ta 24 su'alu ga tambaya hal jaza lana an nu'allima jawharatul kamali daidai ne gare mu mu yan dariƙa mun ringa koya jawharatul kamali liman sa'ala da duk wanda ya zo wajen mu ya roƙa ya bukata daga gare mu mu koya masa wakaza salatul fati haka nan salatul fati ne ma a gurika shi ma daidai ne mu koyar da ita ga wanda bai ma riga ya shiga ɗariƙa ba wanda ba ɗariƙa yake ba yanzu ya ce yana son ya san salatul fati ko ya ce yana son ya san jawharatul kamali to ma iya koya masa wa man kana masluqan fi salati wanda yake an riga shi fara sallah ko wajada al jama'ata fi tashawwud al akid ya sami jama'a a tahiya ta ƙarshe wa ahrama ya yi harama ya bi su ya bi jam'i ya bi da liman wa jalas ya zauna fa in sallamu idan suka yi sallama ma za yasna me zai ya zai yi al jawabu amsa wannan tambayar fala tamna'u ahada falatan na'a ahada kai ɗan ɗariƙa kakka ce za ka hana wani kowaye min ta'allumi salati daga koyon salatul fatihi wal ko jawari jawhara duk wanda ya zo wajenka yana son ya koyi salatul fatihi ko yana son ya koyi jawhara to ka tsaya ka koya masa ka daure ka koya masa la siyama man ra'ayta Musamman.
fi mahabbata ɗariƙaci wanda ka ga da alamar son ɗariƙa tare da shi wa ahaliha ko son ma'abuta ɗariƙa illa anna jawarata sai dai abinda za ka gane ita jawharatul kamali la tu'allim halahu da kakkace za ka koya masa sai fa da alwala la anta wala kai kanka ya zamo kana da alwalar sanda kake koya jawharatul kamali haka shi wanda kake koyawa ya zamo yana da alwalar
wa man wajada al-imama fi wanda ya samu tashahhud liman a tahiya ta ƙarshe fa idza sallama al-imam idan liman ya ya sallama yaqumu bi sai takbir miƙe da kabbara yadda mai waƙen ibn rushdin yake faɗa ko ya yace wa mudrikun tashahhudul akhiri murmu bi an yaquma bit takbiri ko kuma ibn ashir shi yake cewa kabbara in hassana shab'an aw aqwal min rak'atin wusa wa idza kataman ko sai zai miƙe da kabbara amma ba sai ya sake wata niyya da ba
wa yukmilu salatahu ya ƙarasa sallarsa fa in kana man yusalli ma'ahu idan akwai wanda za su iya haɗuwa su yi sallah shi ɗin nan da bai samu raka a ɗaya cikakkiya tare da liman ba sai zama akwai wanda sa iya haɗuwa su yi sallah fal yaqda to wannan sallar da ya fara tare da liman wadda bai samu raka a ɗaya cikakkiya tare da liman ɗin ba ya yanke ta wa yusalli ma'a ya ghairi sallah tare da wanansa a matsayin jami'i
su'alu ga tambaya tambaya ta ishirin da biyar man kana rabbal majlisi fil wazifati wanda shi ne mai wajen a wazifa wanda matsalar wajensa ne ake haɗuwa don karanta wazifa shi yake fara buɗe wazifa wanda qaba wubu to ana cikin wazifa kuma sai alwalarsa ta warware hal yatayammamu fi mahalli din da shi ne jagora ba ya tashi ba ya je ya alwala in akwai dama ya iya taimama a nan inda yake am yaqumu min ko ko majlisi sai ya tashi daga wajen wa in yatawabbu ya so ya je ya alwala wa ya yasta'ani fara wazifarsa daga farko wa in qama min wasdil ko da ikram haka ɗin zai hukunta tashinsa daga tsakiyar 'yan uwa
wa man galaba alayhi an-nawm fi sai kuma wata wajhati tambayar wanda ana cikin wazifa sai bacci ya ɗauke shi hal yuqi hal yuqi zuna sauran yan uwa da ake wazifa tare da su sa tashe shi ne amla ko sai su zira masa ido wa in kana al-ikwan jama'atan ala al-wazifati idan kuma aka sami yan uwa da yawa sun haɗu suna wazifa fi mahalli fi allazi mahalli hallazi tukarbi a fi mahalli hallazi tukarbi a wajen da aka saba yin wazifar abadan na koyaushe wa atubi al-badili wato bin badani sai a maimakon jauhara suka zo da salatul fatih hal jaza Zaka ɗin amla daidai ne ko ba daidai ba a ce gaba ɗaya a fara wazifa amma in an zo jawharatul kamali a rasa wanda zai jawharatul kamali a wajen ya zama dukkan su salatul fati za su to irin wannan haduwar su ci wazifa ko daidai ne tunda wazifa ta su ta wani wajen sai a ga kamar ba cikakkiya ba tunda ba a ji an yi jawharatul kamali ba
wa in qama al-imamu bi fami al-bayti idan liman ya tsaya a kofar ɗaki wa sami'a al-mu'azzina ya je mai kiran sallah hal alayya an yaqifa fi mahalli ya zama masa dole ya tsaya a nan ya ji ya ya gama jin mai kiran sallah yana kwaikwaitarsa hatta yafruga min har shi al-adhan mai kiran sallah ya gama kiran sallah
wa in masha al-imamu idan kuma da a ce liman zai taho ila qurbi al-mi'raj kusa da inda yake tsayawa wa qamu lis-salati ya zama baki ɗaya mutanen da suke masallaci ko mutanen da suke wajen da ake sallah sun miƙe ganin ga liman ya zo yana dab da shiga inda yake tsayawa a yi sallah duk sun miƙe don sallah wa sami'u kuma a al-mu'azzina sannan sun suka ji ana kiran sallah hal yusalluna sa ci gaba da abin da suka fara su yi sallah a yi kama kawai a tada sallah am yata'annuna ko ko ya
Nuna.
ta'annauna a za su jinkiri hatta yafruga sai al-mu'azzina mai kiran sallar ya gama wa hal 'ala al-imami an yuqima as-salata abu ne mai yiwuwa a ce a wajen sallar jami gaba ɗaya ya zama ba wanda zai ikama sai shi limamin shi ne zai ikama kuma shi zai limanci shi ne liman ya iya yin ikamar sallah in lam yakun man yusalli idan a bayansa ba wanda ya iya ikama
الجواب to amsa فمن نقب الوضوء wanda alwalarsa ta warware فليخرج wajibi ne ya كيفما fita أمكن da له cikin wazifar jiyan da ya sami dama ويتوضأ ra'ayi alwala ولا يكتفي kin iya ce بالتشهد zai wadata da taimama اللهم haka lamarin yake in kana in kana akwai ƙetare ana illa in kana faru akwai illa sai fa idan farillarsa taimama in kana faru huta yammuma idan farillarsa taimama بشرط المعلوم a da sharaɗin taimamar wanda yake an sani shine rashin ruwa ko ko rashin iko a bisa wato aiwatar da shi
ومن نام Ah, wato ah, wato wanda ya yi bacci فلينبه بأدنى تنبيه a wajen wazifa bacci ya ɗauke shi a faɗakar da shi amma da mafi gaga- a mafi kusacin faɗakarwa ba a dungure shi da ƙarfi ba a ɗan taɓa shi haka ko Allah zai sa ya tashi
والبدل لا يجوز لزيد ولا لأمر Ah, wato ba kowa aka ce a wazifa yana da damar ya bar karanta jauhara ba ya karanta salatul fati ba magana ce ta kowa da kowa ba
إلا لمن فرضه sai التيمم fata wanda daman shi taimama zai
أم- أم- أو لم توجد ko kuwa zama ba a samu tsarki a basiyatu na najasa ba sau ba Sauban au- tufafi au ko a badan.
jiki au makani مكان ko waje لأذر don wani hanzari ya zama haka aka yi wazifatu wannan shine ba a yi jauhara ba sai a karanta salatul fatihi a maimakon
والإمام ينتزع فراغ limamin da yanzu zai المؤذن shiga inda yake tsayawa ba a riga an fara sallah ba aka ji mai kiran sallah na kira to sai liman ya saurara har sai mai kiran sallah ya gama لحكاية أذانه da don ya kwaikwaiti kiran sallah وغيره كذلك sauran mamumai su ma su saurara don su ji mai kiran sallah nan su ansa har ya gama والإمام يقيم liman daidai ne a ce shi ne ya iƙama sallah إن لم يكن من idan a يقيم bayansa gaba ɗaya ba a samu wanda ya iya ba
وإلا amma idan akwai wanda ya iya والمؤذن هو wanda ya الذي kiran يقيم sallah shi ne الصلاة ake bukatar ya iƙama sallah
سؤال ga wata tambaya tambaya ta 26 من رأى في ورده wanda yana cikin wuridi haƙo ya zo masa هل يقضى zai yanke wuridin ne waya starifu wuridahun ya fara waya starifu wuridahun ya so in ya wanke ya zo ya fara wuridin daga farko ko ko zai gini ومن جلس يتلو ورده hakanan kuma wanda ya zauna yana karanta wuridinsa awil wazifa da kuma yana karanta wazifa وسلم عليه wani mutum ya إنسان masa sallama هل يرد عليه zai السلام masa radin sallama أم لا ko ko ba zai masa radin sallama ba wa man yatlu al wazifa ومن يتلو الوظيفة دون كرنت وظيفة فانظر fazza شي كدي wa ma'ahu jama'atu akwai jama'a tare da shi wa isa akwai mutane da suke zaune a wajen shi shi kadai yake wazifa su sauran ba wazifa suke ba wa dasa sai ya atishawa fala alayya an yumadan an yi hamadalla wajibi ne akan sai ce alhamdulillah sirra a koye amina ko ko ba sai ya ce ba wal ma'u allazi yakhruju min farjil mar'ati inda ruwan da yake mubasharati fitowa daga gaban mace dan shi dan shi da yake fitowa daga gaban mace inda Mubasharati mubasharatu ma ma azamta.
zaujiha yayin da mijinta ya sadu da ita hal najisu ne wala dasa ne ko ko ba na dasa ba al jawab amsa man ra'afa wanda ya haɓu fali yana cin faliyaksil wurin dawa to je ya wanke jinin hakan mutimma ya wirdahu ƙara saurinsa wala ba a yasba'u ce sai ya koma ya faro wurin tun daga farko ba
wa man salla fi za'ita lil wird wanda ya yi sallah a daura da wanda yake karanta wuridin fala yarudda alayhi salam baya mai tare da sallama baya ce zai masa sallama irin ta sallah ba kuma in yi masa ba sallama shi ne sallah to shi ne wuridin baya ce zai masa raddi ba iz laysa ma'ahu fi domin salati ba tare da shi ba a cikin sallah haka nan kuma ya wuri yana wuridin sa aka zo aka yi masa sallama ba ya ce zai yi raddin sallamar ba a sannan sai ya bari sai ya gama wuridin wa man adisa wanda ya adasa ya atishawa falyamidillah falhamdulillah ya ce alhamdulillah ko da yana cikin wuridi ne atishawa ta zo masa ya ce alhamdulillah
wa wa man sami'ahu duk kuma wanda ya je shi falyaqul lahu ya ce masa ya rahamukallahu amma wara kuma ya shiru bai faɗi cewa shi ɗin an ce masa ya rahamukallahu ya amsa ba a shi ma ya amsa kenan dan amsa wasa da farar lahu da na wa lakum ko ya bi ku lahu ya sulu ba lakum ba ya laifi ba ne.
Wani kuma bari barkin mar'aji.
Ɗanyen takar da suke gaban mace da najisu dasa ne.
wa kazal haka ma'u nan dan shi dai tun da yake fitowa daga gaban mace shi ma ne duka ne sanan da ya ce a tashi yi tambaya ta 27 to akwai akwai wanda yake tambaya a a cewa da aka ce wacce na da wani to yake da kamar da fahimci wannan me ake nufi da ai abin da ake nufi shine nisantar dukkan abin da Allah ya hani daga gare shi an nisanci duk abin da Allah ya hali daga gare shi to a, da aka ce kuma Allah zai yi nuna bilgari yumi nuna aka ce ma'anar sai saddiquna suwaye masu tsoron Allah waɗanda suke gaskatawa da abin da ba su gani ba ba su riga sun gani ba amma aka faɗa musu suka ji daga bakin da baya ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu akwai wannan bima da ba an shine abin da ya faku daga gare su min al-ba'as kamar tashin al ba a yi tashin aljama ba balle har a ce sun gani amma suka gaskata da tashin aljama wal jannatu wal nar kuma suka gaskata da cewa akwai aljanna ba tare da sun ganta ba suka gaskata da wuta ba tare da sun ganta ba to sai kuma yaya matsayin menene kakara yake eh, to kamar a mutum yana azumi yake nufi ko ko a kakara ta cinikin gida ko mota ko babu ko waya na hannu to kamar a yi ƙafa da ba da tsohuwa a bashi sabuwa to a musaya a musaya gida da gida na a shi gida riba ba ta shigar masa hakanan agogo riba ba ta shigar masa aha babur riba ba ta shigar masa shi yasa wannan musayar su ba laifi ba ne ba ce lalle sai an san irin su ɗaya ba abin da yake duk riba za ta shigarwa shine dole sai an tabbatar daidai wa daida ne in za a yi musaya ehem ba gida ba ba mota ba ba babur ba ba agogo ba ba irin abin da ya kaba da wa'annan ba a, ana nufin dai abin da riba kaɗai za ta shigarwa shine ba daidai ba a yi misaya sai an san sun yi daidai wa daidai to alhamdulillah Kenan, a to fatiha ɗaya da salatul fatihi uku
Amin.
السلام أنا مكتوب لنا توفيق ونجاح إلهي ما فيه قوة ولا قوة إلا بك في كلمات الشهوات سبحان ربك رب العزة سلام الحمد لله رب العالمين